على صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى الدين وبعد uwa musulmi ina yi mana sallama in ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan rana ta asabar 23 ga watan ramadan hijira tana 1433 wanda ya dace da 11 ga watan august miladin isa salam shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a wayanda suke aiko da takardu ko wayanda suke aiko da suke bugo wayoyi ko suke rubuto testes kan suna neman addu'a duka dai insha Allah Allah ya san su ya san abin da ya dame su kowanne Allah ya san inda yake ya san damuwarsa da haka adadinsu ya wuce yadda za mu zauna muna cewa ne kaza wane kaza amma abin da za a yi shine gabaki ɗaya dai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala albarkacin wannan wata albarkacin wayannan darare goma na ƙarshe albarkacin wannan alƙur'ani mai girma da muke karantawa domin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan bukatocinmu na alheri Allah ya biya mana dukkan bukatocinmu na alheri Allah wani abu ne mai sauƙi a wurinka muna roƙonka Allah ka biya mana dukkan abubuwan da muke gudu na sharri Allah kai ne mai maganin dukkan sharri Allah ka mana maganin marasa lafiya da suke fama da damuwoyin ciwon cututtuka iri-iri suke rubuta wasiƙa Allah ya yi musu ciwon su Allah ya ba su lafiya masu lafiyan ma Allah ya ƙara musu lafiya wanda suke rubutowa da maganan cewa suna neman Allah ya sama musu mazaje na gari Allah ya ba su mazaje na gari Allah ya fitar da su daga wannan hali na kadaici zuwa ga hali na ɗaya kewa da mazaje na gari wayanda ma suke son mata na gari su ma Allah ya hore musu samun auren mata na gari wayanda suke maganan cewa ƴaƴayensu ne ba samu aure ba su ma ƴaƴansu Allah ya ba su mazaje na gari wayanda suke kukan damuwoyi iri iri fitinoni iri iri to Allah subhanahu wata'ala kai ne mai jin kukan bayinka mun roƙe ka don zatinka mai girma don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bukatunmu da bukatunsu duk gabaki daya Allah ka biya mana duk damuwoyinmu Allah ka yaye mana albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mun gama kissan annabi Nuhu alaihi salam wanda aka kawo ta a nan a takaice to dama abin da ya sa ana kawo su ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma sun karyata ka ko ba su yi imani da kai ba to kai haƙuri ai mutanen annabi nuhu ma sun karyata manzanni an ce sun karyata manzanni ne saboda wanda ya karyata manzo ɗaya kamar ya karyata dukkan manzanni to haka kuma shine yanzu inda za mu tashi kazzabat adun al-mursalina adawa ma sun karyata manzanni dan sun karyata annabinsu wanda wanda su karyata annabinsu kuwa kamar sun karyata dukkan manzanni ne iz qala lahum akuhum hudu lokacin da dan uwansa annabi hudu yace ala tattaqun shin ba za ku kiyayi sabawa Allah ba inni lakum rasulun aminun ni manzo ne wanda yake amintacce a gare ku wato an ce dan uwansa annabi hudu saboda shi annabi hudu yana daga cikin zuriyan adawa din shi yasa aka ce dan uwansu ne shi yace ala tattaquna shin ba za ku kiyaye sabawa kiyaye sabawa Allah ba ku yi imani da aikan da Allah subhanahu wata'ala ya mun zuwa gare ku nan inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un inni lakum rasulun ni manzo ne gare ku Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni in isar muku da sako aminu kuma amintacce wanda ba zan mu gaya muku abin da ba gaskiya ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya yarda da ni shi yasa ya zabe ni yace in isar muku da sakon nan me ya sako na fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku daina saba masa ku daina bautan waninsa ku kadaita shi ku bauta masa shi kadai ku watsar da bautan gumaka ku watsar da saɓe-saɓen Allah da kuke yi wa uni ku bi ni wa'annan annabawa mafi yawanci za mu ji su akwai nau'o'in saɗe-saɗen Allah da mutanen su suke yi wato babban abin da aka fi fitowa da shi fili sai a faɗi nau'in saɓon Allah su sannan kuma a ce an kira su zuwa ga imani sannan kuma an kira su zuwa ga daina waɗannan saɓe-saɓen Allah ne wannan yana nuna mana girman lamarin saɓon Allah kenan domin inda a ce saɓon Allah bai da haɗari to sai a yi ta aiko annabawa kawai abubuwan da za su yi magana a kai tauhidi to amma sai gashi ana faɗin kowace al'umma da aka tura musu annabi a wannan tsari da za mu karanta yanzu akwai wani nau'i na saɓon Allah da suke wanda aka turo annabin dan ya musu wa'azi su daina na'am وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر bana roƙonku wani lada akan isar da wannan saƙo wannan saƙo da nake isar muku saƙo ne kawai aka ce in zo in isar muku ba akan wai in na isar muku akwai wani abu da zan karɓa a gurinku a matsayin sakamakon isar da wannan saƙo ba in ajiriya lada ta bata kasance ba illa ala rabbil alamina sai bisa ubangijin talikai shi ubangijin da ya turo ne yace isar muku da sako shi ya san yanda zai yi ya rike ni shi ya san yanda zai yi tafiyar da sha'ani na ba a kan ku za a dora wannan tafiyar da sha'anin ba ba a kan ku za a dora rike ni ba nawa bukata a wurin ku kawai shine ku yi imani da Allah subhanahu wataala
أتبنون بكل ريء آية تعبصون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون نعم وإذا أتبنون بكل ريء آية yanzu haka za ku rinka yi ku rinka bin dukkan wurin da kuka gan shi mai ni'ima mai tudu dausayi tudun jigawa sai ku rinka bin wurin kuna gina wuraren wasa kamar stadium kenan kuna gina wuraren da za ku rinka holewa kawai wuraren dogayen gine-gine masu ban sha'awa ku rinka yin su ta suna don ku rinka wasa wato ku rinka shiga cikin ta kuna wasannin banza da wofi shi yasa za a ga gidajen irin wa'annan garuruwan da aka rurusa za a ga suna da irin wa'annan wuraren da aka yi musu kamar tsarin stadium wajen zama da sauransu din to shine aka musu gargadi kun mai da rayuwanku ga baki ɗaya wasanni kun watsar da bin Allah subhanahu wata'ala ba abin da ya dame ku sai gine-ginen alfahari don ku rinka wasanni ku rinka wahal da kanku ku ɓata lokacin ku alhali bai da wani fa'ida nan wata tafi zuna masani'a kuna kuna riƙon wuraren wato gine-gine ne shi ma aka ce wasu suka ce masani a shi ma yana nufin dogayen benaye ne ake yi na alfahari kawai a kankare gini a yi nan a yi nan a yi kwalliya nan dan dai kawai a nuna alfahari wasu kuma sun nuna cewa masani'a wato kududdufai ne ramuka suke yi wanda suke wasanni suna kiwon kifi suna yin wasu abubuwa makamancin wannan duk dai an fassara shi da masani'a din ma'ana dai kuna yin wato wuraren wasanni gine-gine na alfahari la'allakum takhaluduna ka ce kuna ka ce ku za ku dawwama a duniya kowa ya tashi ba himman da yake yi illa ya ga yayi kankararren gini na alfahari ko kuma yayi abun kece raini na neman na na dukiya na neman dukiya to wannan abun ya mai da su kaman wato ba ruwansa da lahira duniya kawai suka sa a gaba to shine aka ce shine aka yi musu gargadi yace kun ɗauki wuraren wato sana'o'inku kuna yin su kaman na alfahari ko kuma kuna yin su na matukan alfahari sai ka ce wa'inda za su dawwama a duniya na'am وإذا بطشتم بطشتم جبارين wai za ba ɗashtin gashi idan kuka yi damƙa ba ɗashtin sai ku rinka yin damƙa jabbari na irin na masu ƙetare iyaka duk wanda ya muku laifi in za ku hukunta shi sai ku rinka masa wato hukunci irin na jin kai hukunci irin na mugunta na ƙeta na nuna isa na'am فاتقوا الله وأطيعون fattakullaha ku kiyaye Allah ku daina waɗannan ayyuka da kuke yi wa ni ku bi ni wato shehu ya ce sun shagalta ne da gine-ginen wuraren sana'o'i na alfahari kamar za su dawwama a duniya wanda wannan wato mutum ya rinka yin aiki yanda ya ga dama na alfahari aikin Allah ne subhanahu wata'ala ba su ne ya kamata su yi haka ba kuma suna azaba wa mutane irin azaban da mutum zai ji kaman ba zai sake sha'awan a masa azaba irin wannan ba wannan ma sifa ce wanda Allah ne ya kamata ya sifantu da- da ita amma sun ci sun sun riki wannan sifa ta zama sifansu sannan kuma suna da girman kai da ɗagawa suna jin kansu cewa su wasu abubuwa ne sun fi kowa to shine Allah ya turo shi annabi Hud ya zo yana musu gargadi bayan tauhidi to kuma su nisanci waɗannan zunubai da suke aikata fattaqullah ku ji tsoron Allah wa adiuni ku bi ni na'am واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون wattaqul ladzi amaddakum ku kiyayi wanda ya kare ku bima ta'lamuna da abin da kuka sanin nan abin da kuke jin kuna da shi na dukiyan nan da abin da kuke jin kuna da shi na gine-ginen nan da duk wani abin da kuke jin kun mallaka na ƙarfi da kuke gadara da shi ai akwai wanda shine ya baku wannan ƙarfi akwai wanda shine ya baku wannan arziki akwai wanda ya shine ya baku wannan hikima to ku kiyayi saba masa wato ya daɗe ku da abin da kuka sani amaddakum ya daɗe ku bi an'ani ya ba ku dabbobi irin na gida wanda kuke amfani da su kaman kaji kaman tumaki kaman awaki kaman shanu kaman raƙuma da makamantansu wajen natin ya ba ku gonaki janna mafi yawanci gona ne ba irin na na noman damuna ba gona irin na noman rani wanda ganye da menene da eh, in itatuwa ne ko menene yakan zamanto ya rufe wurin ya rufe wurin da inuwa ana shiga karkashi to su ne ake ce musu janna to Allah subhanahu wata'ala ya ba ku jannatin gonaki kuna shuka inabobi kuna shuka dabinai kuna shuka kayayyaki iri-iri na ban sha'awa na marmari wa uyuni ya ba ku idanuwan ruwa domin ruwa yana daga cikin babban ni'ima ga al'umma to su suna da idon ruwa inda wato eh, mabubbugan ruwa a ba- a ba- wanda yake bubbuga daga karkashin ƙasa wanda za a sarrafa shi a yanda aga dama ke sa ma a can aka ce suna da kududdufai wanda suke kiwace kiwacen kifaye da sauransu suna alfahari suna wasanni irin wannan wato dai sun zama dai 'yan duniya masu shagala da duniya kawai to waɗannan shi sa ya lissafa musu ma ni'imomin da ya musu banda wannan abun ga ga ga yayaye Allah ya ba su ga ƙarfi Allah ya ba su ga yayaye maza ga dabbobi ga gonaki ka san mutum inda duk ya buga ya ji komai ya samu to kenan kuma bin Allah sai zama ya yi karanci a wurinsa kaga ga gidajen alfahari kun ga wannan dai wani abu ne da yakan sa dan adam ɗagawa ga ƙarfi wannan shi ma wani abu ne da yake sa ɗan adam ɗagawa ga gonaki amfanin gona na lambu da sauransu shi ma yana sa ɗan adam ya rinka jin ɗagawa ga kuma dabbobi shi ma yana sa ɗan adam ɗagawa ga ƴaƴaye mazaje Allah ya ba su kaga wannan ma yakan sa ɗan adam ya yi ɗagawa ga kuma ruwa idan ruwa ba wahalar ishi ba komai shi ma wannan yana daga cikin abin da dan adam yake dagawa idan ya same shi domin jarabawa kashi biyu ne mu yanzu ba mu san jarabawa ba kamar yadda malamin mu yake gaya mana yace mafi yawancin mutane su fa ba su san jarabawa ba sai na bala'i alhali jarrabawa kashi biyu ne akwai jarrabawan bala'i akwai jarrabawan ni'ima to jarrabawan ni'ima eh, ko da yake shi yayi amfani ne da lafazin jarrabawa ta ni'ima da jarrabawa ta ni'ima ni'ima ita ce azaba ni'ima ita ce ta wato samun jin daɗi to dan adam baya baya lura da jarrabawan ni'ima sai jarrabawan ni'ima to kuma mafi yawanci jarrabawan ni'ima ita take halakar da mutum jarrabawan ni'ima mafi yawanci ba ta take halakar da mutum ba ita tafi ma taimakon mutum domin in jarrabawan ni'ima ne kamar talauci kamar rashin lafiya kamar ciwon damuwa kamar samun wani asara a cikin rayuwa to mafi yawancin waɗannan sukan sa mutum ya koma ga Allah ne dan ciwo ya kama ka za ka tawayo Allah ya ubangiji ya Allah ya mene idan talauci ne kullum ko ba ka rike taziranin lokacin za a zaka ne min kullum da kai za a yi sallah a masallaci eh ka koma ga Allah kenan talauci kana son ya yaye ko haka nan kuma idan kamar misali bala'i ne ya sauka rashin yaya rashin dangi rashin asaran dukiya shi ma dai yakan sa mutum ya koma ne ga Allah to wannan shine jarrabawan ni'ima jarrabawan ni'ima dukiya har kawai Allah ya turo ma kuɗi ka kawai kullum kana balle hancin nerori babu matsala to mutum baya sanin jarrabawa ne ko Allah ya baka jin ƙarfi da lafiya kai baka ciwo sai mutum ya rinka busan iska kawai yana aikata abin da ya ga dama kaga wannan shi ma jaraba ne mutane ba san jaraba ba ne ko mulki Allah ya baka mulki ka ji kawai kowa ka ce jama'a saurara kawai a it yawa sai ka rinka bude ido kana jin kai ne komai komai da komai zaka iya sawa a yi ai wanda mu ga dama za mu karya za mu sa a kace za mu kaza to shi ma duk mutane ba sa cin wannan ba cika cin wannan jaraba ba duka wayannan su kuma halakar da mutum suke kuma Allah ya ce duk jarraba ne shi ma ya ce wani bulukun bilme ne bisharri wal khairi fitina muna jarraban ku da sharri muna jarraban ku da alheri duk fitina ne inna ma amwalukum wa auladukum fitina duk wa'annan fitina ne to mafi yawanci ba mu cika jura da wannan ba kuma shine yafi mafi yawanci su suka fi halakar da mutum jarabawan ni'ima sun fi halakar da mutum akan jarabawan ni'ima so sai yake gaya musu ga irin jarabawan da Allah ya musu na su ya musu jarabawa ne na ni'ima to wannan ni'iman da ya musu jarabawa sun ki sarrafa wannan ni'ima kamar yadda Allah ya ba wa annabi Dawuda arziki ya ba wa 'ya'yansu su annabi Sulaiman arziki da mulki ne Allah ya ce i'malu ala Dawuda shukura sai ce wa qalilun min ibadiyat shakur dangin dawo da ku yi aikin godiya wato menene godiya ga ni'ima idan Allah ya baka ya maka jarabawa ni'ima sarhu kullu ma an'amahu Allah tabaraka wa ta'ala alayka ko laka fi ibadatihi ko fi ta'atihi ka juya dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ni'iman nan da shi wajen bin Allah shine jarabawa ni'ima to yawanci haka muke daga lokacin idan idan idan idan Allah ya san ɗabi'an mu yace idan idan masahu durrun dalla idan masakum durrun dalla man tad'una illa iyyahu lokacin da cuta ya shafe ku kowa an koma ga Allah idan kuma aka yaye fa a shikenan ko dan siyasa ba inda yake tsoro sai karshen canwa ko ba haka ba an ce yanzu fa shekara ukun nan da wata takwas sauran wata hudu maganar shirye-shiryen zaɓe sai kuma hankalinsa ya dawo sai a dawo gurin talakawa mu dai kun sani masoyan ku ne muna kyautata muku muna sai ka kuma ya zama almajiri ko ba almajirai bane ne almajirta ka bi mutane kana roƙonsu ko ba haka ba to ta haka dan adam ne lokacin da Allah ya bashi ya ji daɗi to sai ya manta da komai sai manta da Allah to idan dan adam ma na manta da Allah to balle talakawa kaga za a manta da su da wuri to Allah subhanahu wata'ala ya ce sai annabi hudu ya ce musu to ku ji tsoron Allah cikin abin da ya baku ku bi ni na'am إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم inni ni akhafu ina jin akhafu alaikum azaba yaumin ina ji muku tsoron azaban wani yini azimin wanda yake mai girma wato ita duniya Allah subhanahu wata'ala ya yi ta ne domin mu duk abin da ya halitta a ciki namu ne musamman ma muminai su aka yi domin su Allah yana cewa khalaqalakum ma fil ardi jami'an ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ko wal an'ama khalaqaha lakum ko khalaqa lakum ma fis samawati wa ma fil ardi duka waɗannan ai mu Allah yayi dan mu yayi hidima suke mana more to amma abin da Allah yake ki shine su shagaltar da kai gabarin Allah ya zamanto waɗannan duniyan duka mata'ul hayatid dunya wannan mata'ul gurur din ya zama duk ya ruɗe ka ya raba ka da Allah balle kuma ma ba ma rudanka ya raba ka da Allah akwai firamare rudi akwai sakandare rudi firamare rudi shine ya zamanto ka shagala da wannan abun amma ba saban Allah kake ba amma gabaki ɗaya maganar ibada da wani damuwa da Allah duk bai dame ka ba to wannan shine shine shine kusan zamu iya cewa firamare rudi sakan ko kuma to ban san inda zamu yi amfani wani lokaci sakandare yakan zama kaman ana nufin abin da yake shine nafila firamare kamar ana nufin ana duba shi a matsayin wani abu farilla amma wani lokaci kuma kan duba sakandare a matsayin wani abu farilla kuma firamare a matsayin nafila to idan mun dauke shi firamare shine farilla to babban rudi shine firamare rudi ya mamantar da kai Allah ka rinka sabawa Allah to wannan abin ya cuce ka cuta ne yawa sakandare rudi rudi wanda yake nafila nafila shine kana bin kana sallah kana ibada kana komi amma kuma duniyar kawai ita ta dame ka sa a gaba kana ta busan iskanka to wannan dan dama dama kenan amma mai muni shine wanda wannan abun kuma ya sa Allah ma kake saba masa to kuma ya zama babban bala'i to Allah subhanahu wata'ala to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta tarbiyyar sahabbansa akwai abubuwa da yawa halal ne amma kuma wanzu sallallahu alaihi wasallam ya takura wa sahabbai akan cewa bai bai bude musu kofa na yin haka din ba kuma halal ne saboda ne idan an bude musu kofa za a samu matsala dan haka sai annabi ya ta tattoshe irin wannan misali ya zo sai ya ga wani gini mai kyau an yi wani kubba haka kamar yadda ake yin soro ake doron ake rufin masallacin nan an yi kubba an yi wani gini mai zayyana mai ado a madina sai annabi ya wuce waye wannan ginin kamar ba zai tafi layara ba sai ya wuce sai a gaya masa na wane wane shi kenan kullum ya zo gai da annabi lafiya lafiya na dan masa ana basar da ki yau ya zo gobe ya zo je zai zo ya rasa menene wata rana ya tambayi mutane ni fa wajen kwana goma na ga canji a gun manzo sallallahu alaihi wasallam ba na ganin sake fuska irin na da da yake sai ya ga kayi wani gini ne kayi masa ado da sauransu shine ya ce waye wannan gini kamar wanda zai dawama a duniya ya ce wannan ne sai zai sa aka rusa aka rugurguza shi aka yi lebur da kasa da shi wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito ya zo ta sai ya ga nan ina wannan kubban sai ai me shi saboda maganar da kai nan ya ce ya ga canji a fuskanka dan haka ya rusa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duniya bai kamata ya zama ita ce damuwar ku ba sai ce amma da ya bar shi ma wasu sai amfani da shi wato ashe ka ga wasu sai amfani da shi su wane ne musulmi ne to amma kai a matsayinka na jagoran al'umma ya zaman to an ga kai misali kai kekare ne kawai to na baya fa za su yi koyi da kai su wanda za su yi sai ya ninka naka sau goma ko ba haka ba to shi yasa mafi yawanci wasu bayan Allah suke nisantan abu na halal don saboda kada sauran mutane su su halaka to akwai irin wannan mawaƙif na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda misali an taɓa kawo masa zuma sai aka kawo masa nono sai aka zuba wai da a yi manzon Allah gwaninta ka kamar misali a ce za ka kai malamin ka wani za ka ɗan yi masa hidima ka sayi kura ko sai ka sayi nono kuma sai ka ɗebo zuma sai ka tsuba a cikin nono sai ka kai masa ai kana ganin ka gama gwaninta ko in malamai ne irin na zamanin yanzu kan ai mu kaga yayi daidai kenan ko ba haka ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya duba shi a miya biyu a lokaci guda ga gurasa gurasa za a iya canta da nono ya wadatar nono dai haka zallan nono ba suga an gane kuma gurasa za a iya cinta za a iya cinta da zuma ana donan zuma ana ci ko ba haka ba sai ce ya za a haɗa miya biyu a guri ɗaya ba zan ci ba sai manzon Allah ya ki ci don za ka ce shan zuma haramun ne za ka ce shan nono haramun za ka ce a haɗa zuma da nono a sha haramun ne ba haramun ba ne amma matsayinsa baya son ya bamu wannan kofa ɗin na alfarceceniya kuma sun zauna lafiya lokacin da ya aika da jakadansa misira sarkin misira da ya turo mariyatul ibdiya ya haɗo ta da wani ƙwararren likita ya ce a kawo manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan baiwan kuma bayi guda biyu da sirina da mariyatul ibdiya sannan kuma a kawo wannan ba wannan likitan a bashi a bawa manzon Allah ya zama tare da manzon Allah ya rinka magani wa mutane sai manzon Allah ya ce to wannan kyauta dai na karba yayi kyauta da sirina zai kyauta da mariyan kuma kyakkyawa ce da gaske zai kyauta da ita sai sabai suka ce ya rasulullah wannan ba wanda ta dace da shi sai kai ka bar ta kawai ta zama kwarkwaranka sun zana ce to in da hauka ce ku ajiye a ajiye ta sai ajiye ta sai ce amma kai likita ka koma ka koma wajen sarkinka ka je ka gaya masa mu ba ma da rashin lafiya don saboda mu ba ma ci sai mun ji yunwa idan kuma muka je wa in za mu ci ba ma koshi to wani ciwo za mu yi ka ji kiwon lafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ba rashin lafiyar da zamu yi don haka ba mu bukatar likita ko ba abun sa ba ma ci sai mun ji yunwa mu ci abinci kuma idan muka ci yunwa idan muka ji yunwa muka ci ba ma koshi ba sai ba ma cika cikin mu shine ne alburda ke cewa hashadda sa'isa min ju'in wa min shiba'in wa rubbama masatin sharrun min at-tuhani kan nisanci birne-birne a ciki dan yunwa ko dan koshi bin yunwa fitina ne koshi ma fitina ne amma fa ka sani kaɗan ne yunwa ta fi sharri akan koshi din don mutum sai kwana da yunwa lafiya wani cikin in ka makare shi to baka da kwanciyar hankali ko ba haka ba shi yasa yake faɗa mana a wani wuri min haisu lam yadari anna summa fiddasan shi mutum bai sani ba guban na romo ne duk gumobin da suke samun ma a romo suke hawan jininka a romon da kake sha yake ciwon siganka a romon da kake sha yake duk wani abu da kake zo ta karka cika zaka cika zaka ga kwadayi ka ci gaba in ka ci gaban nan kuma guban ka a nan yake saboda haka to duk irin waɗannan ciwon lafiya ne ilmin wiqaya ake ce masa prevention kenan knowledge ne of prevention prevention is better than cure saboda haka irin waɗannan abubuwa akwai prevention na na na na na abin da ya shafi skin bodinka lafiyan bodinka akwai prevention na hali yanayi to duk annabi yana amfani da wannan prevention na hali da prevention na body na'am
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين قالوا سكتي سواء علينا مو دي ديني أولمو والله سكتا أو أزت كاي وأزي أو لم تكن من الواعظين كوبا كتكم ما سوى أزي مو دك وأبن سكتا إن كسوك شكرا كنا وأزي in ka so ka haƙura ka daina wa'azi mu duk uwar ubansu ɗaya ne ba abin da za mu canza abin da suke nufi kenan wato za su ci gaba da saɓon Allah ba ruwansu da abin da yake gaya mu na'am in hadha illa khuluqul awwalin in hadha wannan wa'azi naka ba wani abu bane illa khuluqul awwalina ai kirkire kirkiren mutanen farko ne ba kai ka fara wayannan karerayin ba an daɗe a duniya ana karerayi irin wannan a ce akwai lahira a ce akwai Allah a ce a daina saban Allah a ce akwai aljanna a ce akwai wuta har yanzu ba wanda muka gani don haka wannan duk ƙarerayin mutanen farko ne na'am وما نحن بمعذبين kun ji result ɗin ko to duk wani wanda yake maka musu lahira musu yake babu azaba sai ba wanda zai azabta mu to kuma dama duk abin da su azzalumai suke so wai su more kuma su je lahira shiru to ko ba zai yiwu ba a wallahi ya yi lahira a na ai in aka ba yi lahira ba ai kun cuce mu ai a na Eh, su so suke kawai a yi zalunci a yi kama karya a yi keta a tafi kuma shiru Eh, to wallahi ba zai yiwu ba Eh, ba zai yiwu ba dole ne za a yi tashin alkiyama saboda azzalumai a hukunta su wanda suka ci amana a karɓi ma wanda aka ci amanar sa haƙƙinsa wanda suka yi zalunci a karɓa ma wanda aka zalunce shi haƙƙinsa to shi sa kowa yake je yana kokarin shi ai lahira ma it's just a it's a sensation wai canfi ne aka san canfi wallahi sai an yi lahira a yanzu wannan malam azzaluman nan a ce ba a yi lahira ba ai an cuce mu ko ba haka ba to wai su ba su san a yi lahira ne saboda kawai su sun riga sun yi gaba dan haka kawai duk abin da suke nan ba zai yiwu ba to duk wanda suke musu lahira nan abin da suke musu kenan kada a ce akwai ranan da za a hukunta to kuma har wani akwai wani psychologist mutumin ingila an ce ya zauna ne shi yana research ne akan reaction reaction ka san akwai abin da cikin ɗabi'o'in mutane akwai akwai reaction ana karanta ana karanta reaction ne reaction wato mai da martani idan abu kaza ya faru kaza ne kan zama result in kaza ya faru kaza ne ko kuma a ce kaman backfiring an ce an yi kaza za wata a samu sakamako kaza to shi wannan ya karanta shine bayan ya gama karatunsa ya yi babbar sassa ce there must be another judgment shi kristin ka ne ma bai yadda da addini ba amma sai ce there must be another judgment abin da ya gani shine kawai mutum a cuce shi a je kotu kuma a sake cutansa ko a zalunce shi ya kara kuma a sake kwaransa ya ce to shi duk a yanda ya karanta reaction na abubuwa na duniya ma asalin physical abubuwa da suke faruwa a duniya idan an yi kaza akan samu result cewa wannan abun an dan samu sassauci to babu sassauci kawai a yi cuta cutan kuma ta sake biyo baya wannan ya yi cuta kuma ya sake ci gaba da jin daɗi wanda aka cuta kuma a ci gaba da kwaransa kamar misali yanzu zaka samu wani zai je kai karan wani babba misali sai kuma a can ma sai a sake zagin sa a ci mutuncin sa a ce sai ko ba haka ba to irin wannan sai yaya zai yi sai ce zayar masu bi a nan zajajin yace daga nan sai fahimci akwai lahira sai dole za a sake jajimin haka kawai a tafi da irin waɗannan tsarin kawai shi kenan kuma har an tace kenan har abada wanda aka cuce shi an cuce shi ne kuma babu magana sai sai ai haka bai yiwuwa sai zai musu zai ana za jajimin to wannan shine kuma yake dama asalin common sense da ake son mutane zama suna da shi kenan cewa kai tunani cewa lalle akwai ranar da za a sake wannan shari'o'in duka in an yi mai kyau ma a tabbatar in ba a yi mai kyau ma kuma a karɓa mai haƙƙi haƙƙinsa wannan kuma shine ranar kiyama kuma tana zuwa insha Allah duk wanda baya son ta zo ma za ta zo in yana so kawai gyara halinsa na'am فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وكذبوه سيسوك قرية تاشي سوكة قرية يكي fa ahalaknahum Allah ya ce mu kuwa muka halakar da su kafin ma su je lahira kuma su tarar da azaba shehu ya ce kaga Allah yanda yake yi shi mafi yawanci yakan azabtar da kakkarfa ne da rarrauna ya azabtar da rarrauna da kakkarfa don ya nuna ma isansa in kana jin ka isa ka bunƙasa to Allah subhanahu wata'ala sai ya halakar da kai da abin da yake rarrauna inda bai kai ya kawo ba menene aka halakar da su da shi da aka ce mun halakar da su ai an halakar da su ne da iska iska dai kana ganin ta haka mai laushi ko su kuma yaya su adawa suke karfafa dogaye kaurara shin zaga-zaga amma Allah ya turo iska ta rinka keke su tana zubar da su haka Allah subhanahu wa ta'ala ya musu don haka Allah subhanahu wata'ala abun tsoro ne Allah ya harkar da su da mafi kaskancin abu mara kauri mara wani tashi wanda ake ganin baya da wani tasiri amma sai gashi Allah ya halakar da su da shi inna fi zalika cikin halakar da su la ayatan wallahi akwai abun lura shine aya din aya ma'ana alama ala dalala ala wahdaniyatillah dalala ala qudratillah dalala ala anna Allah huwa rabb wal ma'bud bil haqq wal ladhi yastahiqu an yuta akwai dalilai da suke nuna cewa lalle ubangiji shine wajibi a ji in ba dan haka ba adawa zai iya gamawa da su amma sai ga sai Allah subhanahu wataala ya halakar da su dan kankanin lokaci wa ma kana aktaruhum amma mafi yawancin mutane ba su kasance mu'minina masu yin imani ba ko da sun ga aya din ko sun ga ayan mutum ba zai imani ba sai mutum ya ga ayan sai ga ya kawo da kansa wa kam ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa ma anha muridun da yawa ayoyin Allah wannan ayatul kauniya kenan ayoyin da Allah ya sa a cikin duniya wanda in ka kalli nan ka kalli nan kalli nan za ka ga cewa lallai wanda yayi wannan shine Allah subhanahu wataala kuma ya kamata a bi shi ko kuma ga mutum yayi cuta Allah ya sa masa wani bala'i yanzu ana ciwon S saboda zinace zinace ko ba haka ba to an daina zina to ka gani saboda haka mutane sukan ga irin waɗannan ayoyi amma ba ya zama wa'azi gare su Allah ya ce to akwai aya ce wannan amma yawancin mutane ko sun gani ba imani suke yi ba na'am wa inna rabbaka inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka wallahi ubangijin ka lahuwal aziz shine buwaye wanda ba wanda yake gagaran sa yau ga adawa babu su ya halakar da su gaba daya da suna jin sun buwaya sun ce ma na hannu bimu azzabi ne an azabtar da su tun a duniya kafin su je lahira arrahimu shine kuma mai keɓaɓɓen jin ɗaya a lahira wanda wanda su suka bi shi sai ba su su ƙarasa rayuwarsu lafiya kuma su je lahira su shiga aljanna
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت ثمود ثموداوا sun ƙaryata almursalina manzanni tunda sun ƙaryata annabin su kamar sun ƙaryata dukkan manzanni ne iz qala lahum aquhum salihu lokacin da dan uwansu annabi salihu yace musu ala tattaquna yanzu ba za ku kiyaye saban Allah ba إني لكم رسول أمين inni lakum rasulun ni manzo ne gare ku daga wurin Allah aminun amintaccen Allah Allah ya turo ni in gaya muku cewa abin da kuke yi ba daidai ba ne ku ji tsoron Allah ku daina sabansa ku kaɗaita shi ku bauta masa shi kaɗai
فاتقوا الله وأطيعون fattakun Allah ku ji tsoron Allah wa ɗi'uni ku bi ni وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين wa ma as'alukum alaihi min ajrin babu wani lada da nake roƙon ku akan wannan isar da sako da nake muku ba biya na za ku yi ba in ajriya lada na bata kasance ba illa ala rabbil alamin sai sai bisa ubangijin talikai ba na jiran ku biya ni wani abu eh inda za a da a tambaye ku wani abu akan duki akan akan wannan sako da ba za ku bayar ba to Allah subhanahu wata'ala ya ce ai ya aiko ya aiko ya aiko ni ne in isar da sakon kawai ba tare da in biya komi ba eh ba zai tambaye ku a- kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce la- la- la yas'alukum amwalukum ko in yas'alukumuha wa tukufikum tabkhalu wa- wa- wa yukhrij abdanakum inda za a tambaye ku a ce ku kawo kuɗi nauyi zai muku kuma Allah ya fitar da mugun kudurin ku yanzu da za mu- da za- duk masu tafsiri za su ce duk inda ake tafsiri duk wanda zai shigo sai ya ba da naira hamsin naira hamsin ta kalfa kuma an kasa masu zuwa tafsirin nan gaba za ka ga bai ci kashi ɗaya bisa goma ba su ne suka zo jin tafsirin akan naira hamsin saboda Allah ya sa ɗan adam marowaci ne to ya so shi ne yasa Allah ya ce to wa a manzanci kyauta ake isar da shi ilimi kyauta ake isar da shi ilimi irin na- na shiriya na wa'azi bai hallata a ce in za a yi wa'azi sai ka biya ba kowa a rufe stadium ko a rufe multipurpose za a yi wa'azi duk mai shiga ya kawo naira hamsin hamsin ya wuce bai hallata ba abin da aka hallata shine mutum in zai ilmantar to ya hallata a biya shi wannan kuma saboda responsibility ne naka ya ɗauke maka wanda ba wajibinsa ba ne kamar misali za a koyar maka da 'ya'yanka to kai kana son ka je kasuwanci shi kuma wannan an ce ya zauna kar ya je ko ina kar ya je nashi kasuwanci to sai ka ɗauka masa nashi nauyin shi kuma ya ɗauka maka naka nauyin to shi yasa aka hallata cewa kamar masu koyar da mutane karatun alkur'ani kamar masu koyar da mutane fiqihu da sauransu ya hallata a yi kuɗi ka biya mutum saboda wannan wannan balarar da wannan sahabi da wata mace ta zo ta nuna manzon Allah tana son ya aure ta annabi ya kau da kai bai ce komi ba ya tashi ya ce ka auren mun da ita to ya dai rasa abin da zai bayar na sadaki sai gwadon sa annabi ya ce a ai gwadon bai ishe ka ba ba balle a bata to nemo ko da zoben bakin karfe ya zaga ce ai ko zoben bakin karfen babu ya ce kana da wani abu na alkur'ani da ka iya ya ce ya ce ka koya mata shine sadakin ku kaga ran da ya gama koyawa ya gama biya kenan ko sai aka ɗaura musu aure to daga nan ne aka ce to ai ashe ya hallata mutum ya koyar a jiya shi to amma wa'azi bai hallata ba fatawa ma bai hallata ba ba a karɓar lada akan fatawa ka zo mutum yana ka zauna wanda ya zo ya ce baya da lafiya ya zo ya ce maka ga matsalarsa ta addini ka ce to ga receipt nan sa hannu ka cika sau ka biya sai ka biya a warware ma mas'alan ka to wannan shi ma haramun ne a musulunci bai halatta mutum akan fatawa a jiya ba don haka aikin annabawa ne dalilin da yasa wayannan din ba su halatta a jiya ba din saboda wannan shine asalin aikin annaba kuma shine malamai suke aka ce musu magada annabawa saboda annawa ba su bar zinare ko dirhami ba abinda suka bari shine ilimi da addini da bautan Allah wani lokaci abu huraira da yake sune a halin suffa masu zauna a masallacin annabi suna ta zikiri suna ta ibada suna ta karance karancen addini to bayan manzon Allah da shekaru yana nan yayi ibada yayi ibada ya dan ji gajiya haka sai ya fita da fita kawai sai ya je sai ya shiga cikin kasuwan Madina dama kasuwan tana kusa da masallaci ne sai ya ce jama'a assalamu alaikum wa alaikum assalam yan kasuwa ana raba gadon annabi a masallaci sai kowa ya rufe shago aka tafi aka tafi masallaci shi kuma ya tsaya a kasuwa bai bi su ba suka je suka zaga suka zaga suka zaga sai suka dawo ya ba hurera mun je ba mu ga komai ba ba ku ga komai ba a masallacin ne ba ku ga kowa ba kuma suka ce a mun ga mutane mana wasu suna nafilole wasu suna zikirori wasu suna karatun alkur'ani wasu suna ta karatu karatu ilimi sai to ai gadon annabi kenan naga gadon da annabi ya bari kenan naga ana ta rabawa ba ba kar ai ban da ku eh to kaga su kasuwanci ya halatta neman arziki ya halatta amma na hankali suke su suna a tanawub fil ilmi akwai babi musamman a cikin sayyid bukhari babu tanawub fil ilmi babin wakiltar juna wajen neman ilimi kai za ka yi abokantaka sai ku yi kamfani da dan uwanka yana sai da blouse kana sai da blouse sai ka ce to yanzu ka sai da shagonka ya sai da shagonsa sai ya ɗebo jarinsa sai ku zo sai ku yi lissafi sai a haɗa a shagonka to shi kenan kai sai ka zauna a yau kana ta gadin shago shi kuma yau sai ya tafi makaranta ya yi ta karatu ya ta karatu ya ta karatu in ya zo wace gari kuma shi sai ya tafi kai kuma sai ka zauna a shago haka suke yi haka suka yi tayi suka ne suka samu ilimi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka ce ba za ka in ka ce wai kasuwanci zalla to za ka je karatu babu in ka ce karatu zalla kuma to duniya ya za a yi kenan kaga babu to da haka dole akwai cuɗe ni in cuɗe ka yasa Allah ya umarni manzo sallallahu alaihi wasallam umarni masu hali su su taimaka kai da baka da halin zama to ka taimaka wa masu halin zaunawa din shine yanzu yasa ake samun ci baya ilimi kai da kake da dukiya ka baka zama to ka rinka taimaka ana jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum kai kuma ka bada dukiyar naka a bunƙasa ilimin ka bada dukiyar naka a gina makarantu ka bada dukiyar naka a gina wuraren da za a nemi ilimin ka ba mu mutum scholarship din ya je ya karo ilimin kai kayan naka jihadi kenan bangaren ilimin to shi yasa nan kasan har yanzu akwai karancin taimakawa wajen ilimi a wasu kasashe za ka samu idan sukan bi makarantu wani aiki banda zai kawai shine zai sayi littattafai ne irin muhimman littattafan da ake ganin ɗalibai ba za su iya saya ba sai ya saya da yawa in thousands sai ya tafi makarantu kawai sai zo sai kuna ɗalibta kawai sai ga ana cire littafi ana raba muku an bubbuga stam a jiki waƙafin lillah sadaka ne wani ya zo ya rarraba muku wannan har yanzu mutanen mu basu koya ba kuma gaskiya ina kwadaitar da mutane lalle mu rinka yin wannan duk lokacin da ya bude littafin ne karanta kai ana rubuta maka sadaka jariya har ka bar duniya wani yana ta karanta littafi ba wai sai ka sa a laburare ba dalibai ka sassaya musu littafi na addini su karanta ko zaurukan malamai ne kace ka sai ka ce meye ne ake karantarwa ne a zaurukan malaman nan a ce akwai alari a shimawi iziya risala askari muhtasar sai kawai sai ka sa a rinka sa wa'annan set din a rubu a sa a leda a yi filin din su kai kamar na guda ɗari ka bi makarantu ka rarraba ga wannan sadaka a ci gaba da neman ilimi sai ka ga abinda Allah zai maka albarka kai ma sai ga Allah ya sa ka haifi a cikin zuriyarka an samu malami saboda ka yi hidima wa ilimi duk wanda ya hidima wa ilimi Allah ba barin sa haka saboda haka wannan yana da kyau mu dage wajen neman ilimi to Allah subhanahu wata'ala ya ce annabi hudu ya ce annabi salihu ko muna maganan salihu ne annabi salihu ya ce wa samudawa inni lakum rasulun ni manzo ne a gare ku aminun amintacce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa iuni ku bi ni ku bauta Allah shi kadai ku daina saban Allah ma ma as'alukum alaihi min ajrin ba wani ladan da za ku biya ni akan wannan in ajriya ladana bata kasance ba illa ala rabbil alamin sai bisa ubangijin talikai sadaqallahu alazim والله رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A mai tambaya na farko ce assalamu alaikum malam. Malam ya ce ya halatta a yi amfani da magani domin ba tazaran iyali a musulunci.
To, tazara ya danganta idan misali mace ce wanda aka ga tana wahala. Wahala take yi in ta aihu za ta wani haihu sai ta wahala kuma ba a samun tsakanin wannan kama abin da ke cewa kunika mai muni kafin ta yaya yaro ko yaron ya yi karfi ya kai gashi Allah ya ce wa hamlu wa fisaluhu salatu na shahara ko to sai aka ga kaban misali a cikin ishiru na shahara ko a cikin kamsa ta ashara shahara ko a cikin asharata ashhurin ciki yana zo mata to dan ta sha wasu magunguna dan saboda kada cikin ya zo har sai yaron ya yi ƙarfi to wannan babu wani magana a kansa wannan ya hallata amma haka kawai mutum wai ya rinka cewa wai ai bakin da yake ci ya fi hannun da yake nomawa saboda haka a ƙayyade iyali a rage yawan jama'a kada mu zo mu yi fama da yunwa wannan kafirci ne mutum ayan Allah ne Allah ya ce la tattulu auladakum kashyata imlakin kar ku kashe ƴaƴayenku don tsoron talauci nanu narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku mu muke azurta su Allah ya karyata duk masu maganan family planning saboda tsoron talauci a duniya da China China ita tafi ko ina yawan yawan jama'a a duniya yanzu ita tafi kowa karfin tattalin arziki abincin ta duk ake ta sayar mana na shinkafa da ne muke ci a halin da yake noma ne bakin to bakin da yake cin gashi ya fi halin da yake noma amma kuma arzikin su ya fi karfin su shi yasa ake kiran ma asalin dan adam manfawa saboda daga inda aka samu yan mutane kaɗan daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abincin mutum ɗaya ya ishi mutum biyu saboda albarkar da Allah ya sa masa daga inda aka samu mutane yan kaɗan suka haɗa ƙarfi sai su yi abin da duk ƙarfin dukiya ba zai yi ba baka da kuɗi bana da kuɗi ba mu da komai ga gona na ce to shi kenan zage in zage muka haɗu mu goma muka zage kawai muka shiga cikin gonan ta yau ba mu yi aikin shanu ba ba mu yi aikin tractor ba ko muka ce yanzu shi kenan a zuwa mu zo muka zo muka taro muka kwace bola muka sa a keken shanunmu ko haka ba muka yi ta lodawa ana turawa a je a kai mu dawo mu sake lodawa da kanmu ba mu yi aikin laborin da za su damu biya su ba to ka gani ba za mu ga wani amfani a daga baya da kantan shekara ba to ka ga wannan shine man fawa yawan jama'a arziki ne sai dai in ba iya utilizing din sa ba duk wanda suke da yawan jama'a to suna da arziki a kwance balle Najeriya wanda Allah ya ba mu arziki kasan mu fata soil ga minerals ga menene ga kuma human being din da yawa sai da human being din ne amfanin su kaɗan ne
kai tambaya na gaba ta assalamu alaikum malam ina son a mini bayani akan zakkan fidda kai kuma yaushe ake fitar da shi
zakkan fidda kai ita ce sa'i da ake bayarwa duka ranar sallah to amma an ce ya kamata ka bayar kaman kafin ran sallah din da kwana a biyu haka ita zakatul fitr ake faɗa mata da larabci eh ana bayarwa kafin ana bayarwa da kwana ɗaya ko kwana biyu idan ka san abun na sarrafawa ne amma in ka san dama ka sayi karola ɗinka ka sayi kaji ka sayi toki ɗinka da yawa da maji da sauransu ka haɗa kawai aka yi a take away aka cika a cikin daidai yawan 'ya'yanka aka cika a cikin take away aka rarraba mutane to kai babban zakar da kai ba wai lalle sai ka auni mudun masara ko mudun wake ko mudun gero ko na dawa ka bayar ba kana iya yin sa ta hanyar abinci domin manzo Allah ya ce ugnuhum an su'ali fi zalika al-yawmi ku wadatar da talakawa bara a wannan ranar sai ka dauka kawai sai ka je wajen da matakai da talakawa suke wanda ba san ba yanda za a yi a girka a gidansu su ci kawai sai kawo musu kowanne da haf hen ko da rabin ka ba tsananta ne eh ga rabin kaza ga shinkafa ko da yake sai ka gama masu gidajen kuma da zalunci sun je suna ta karba to da za a yi haka ai an kyauta saboda haka dan ka sa ko cinyan kazan ɗaya ɗaya ne to a ce kowanne da cinyan kaza wannan da fuka biki wannan da kirji wannan da wuya da da samu talaka ya ci shi ma ya ci abincin sallah duk manufan kenan duk yadda aka juya shi shine yayi kenan in mutum dai zaka bashi abin da shi kadai in yaci zai koshi to kai sai zakan fit da kai na'am sai mu yi sallati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تيسر لنا بها أمورنا وتفرج بها كروبنا وتقضي بها ديوننا وهوائجنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهاد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء إنك سميع الدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين